أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداده العظيم اللهم صل وسلم على من كان وكان الكون بكونه ولولا كونه ما كانوا سيدنا مولانا محمد وعلى أهل بيته ذو المكان وأصحابه خير القرون حق قدره ومداده صلى الله عليه وسلم تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba'adu assalamu alaikum ɗan uwa alamun sayyidina rasulullah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna jinjina muna gaisuwa ga sayyidina rasulullah da Allah ya sake dawowa da mu a wannan wuri wato masallaci na Alhaji Dukko wanda yau Laraba kuma zama ne na biyar za a yi wanda hijirar sayyidina rasulullahi 1446 wanda ya daidai da miladiya wato shekara ta 2025 wanda muna cikin suratul baqara jiya wato an tsaya a aya ta 34 ita ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu da adam fasajudu illa iblis aba wastakbara kana min al-kafirina yau kuma za a tashi wato kan aya ta 35 ita ce wa ƙulna ya adamu kuna an tawa zauje kan janna
bismillahir rahmanir rahim wa ƙulna ya adamu kuna an tawa zauje kan jannata wa kula mina ragadan haisu shutuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا الله يتي muka ce ya Adam ya Adamu uskun zanna anta kai wazaujika da matarka aljannata cikin aljanna wakula ku ci min ha daga abinda kuke so na aljannar ragada mai mai cikin sauki kun ba a ce wannan da wannan da wannan hazu shi ita ba da duk kuke so wala ta qaraba hazihi shajarata amma haka kusanci wannan itace fata kuna mana zalimina sai ku zan kubin daga cewa da suka zalunci kansu to wannan a Allah ya ga mu Adam yadda yi shi kuma yadda mala'iku suka mutunta shi sai aka bar shi cikin aljanna sai zaman shi da nan sai aka yi shi aka sa mai bacci kamar da muka yi magana jiya yana bacci cikin aljanna aka zo aka cira hankar ne shi guda ta bangaren hagu sai yasa mace bangaren dama tana da sha biyu hagu sha biyu kai kuma namiji bangaren dama sha biyu bangaren hagu sha ɗaya an gane ko shi namiji haka yake saboda haka da ya tashi ya ganta sai ya mika hannu zai shahe jikinta saboda ayo allama adam al'asma a kulla ya san da shi dama komi ya gaya mai shi kenan sai mala'iku suka ce kame ya adamu ma ma ya ce don mi zan kame an halice ta dan ni kaga ya ma sani ke sai suka ce hatta ta yadda mahara sai ka bada sadaki ya ce ma mahara mi ke sadakin da sai aka ce a salata allah nabi muhammad salata annabi shine sadaki wasu suka ce goma yi wasu suka ce ma kwaya uku yi shi kenan aka halitta mai saboda haka ta gama ta ce sai sanya mace da miji sai zama akwai magana baɗina in ka raɓi mace ma sai ka ji wani abu sai dai kuma amma jiki kuma halitta kuma baiwa baiwa ce wani yi alwala ko jingina mace sai alwala shi ta kare wani kuma yana iya da mamuka ta ma alwala shi ta kare ba an gane ko to amma wannan sai dai sai dai ya ma'aiki da alwalar shi sai ya sumbanci matar shi kuma ya tayi sallah aisha ta ce amma wane nan ku ne mahi mallaka annabi da ne an gane ko to shi sa aka yi magana shafa aka ce in ka shafa kana da alwala da nahin ka ji daɗi ko ka ji daɗin ko baka ji ba ta kare in ka shafa dan ka ji daɗi baka ji daɗin ba alwalar ta kare in kai sha haba na yin jin daɗi kuma baka ji daɗin ba alwalar tana nan an gane ko saboda wani sinadari ne ɓoyayye tsakanin mace da namiji kamar ƙarhe dai da magana ɗinsa haka kaga ɗaya ja huɗe kawai zai ya gami ɗan uwan ɗaya ne ɗayan ɗan uwan ɗaya ne to haka to da haka sai Allah ya ce musu sai ba mu labari ya ce wa ƙulna sai muka ce Musa Allah ya Adamu uskun zanna an ta kai wazo jika da matarka aljannat cikin aljanna kaga bambanci tsakanin ma'aiki da sauran annaba Allah ya ce ya adam kulna ya adam ya nuhu ko ya isa to amma ba ya muhammadu ce sai dai ya ayyuhar nabiyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar muzammilu ya ayyuhar muddassir sai dai haka na wani yake cewa fada ajami a rasulu kullum biznihi fada aka wahala kafin nabiyu ga rasulu ya ce Allah ya girma ka ya kira kowane annabi da suna ne ya wane ya wane ya ce amma kai sai dai ayyuhan nabi ya rasu an gane ko to amma wannan ya adam inda ya ce to girmawa eh kada wannan ka rika ji cewa shi ma adam in ka kama ranka ce ai shi adam ba koi bane ka halaka in kana yaban annabi kuma ka yabi annabawa an gane ko to haka ake yi sai aka ce zanna da kai da matarka cikin aljanna kaga wannan magana akwai karatu ciki zanna kai da matarka in ka zanna ka samu wani zama matarka bata samu ba akwai lahiya in kana da lahiya matarka ba ta lahiya kana da lahiya ka ji shi yasa an karo kan maka ka roƙa wa matarka kuma ita mata mutunta ta ake ai an gane ko yadda zaka mutunta yanka su ma mutunta su ake eh a nuna musu gatanci wata rana a nuna musu kamar ba a san su wata rana a yi musu lele wata rana a musu faɗa wata rana a buga wata rana a yi zazzaga an gane ko to Allah sai ya hada mai nishadi shi duka zanna kai da mataka cikin aljanna wa kula kuma ku ci kai da ita din min ha daga cikin wato ababan aljanna ababan ci wanda duk kuke so ku kula abinci kowane kala an fahimta ko ragadan kuma ku sha ku ce da kuke so in yanzu zaka ci raƙumi bayan awa ɗaya ma ka ci kuma sanuwa guda kuma bayan awa ɗaya ka cinye rago guda bayan ƙarin wata awa ɗaya ka canye ɗan akwai cikin aljanna yana yiwa yana yiwa to ku yadda kuke so in ma zanna za ku ku ta ci kawai ko ku ce ma duk wani ɗan ice na aljanna ya zo gaban ku ya ci ba wata matsala har su shi ita ma yadda duk kuke so kai da ita ku yadda kuke walwala to kaga haka ya sauki ko amma fa sai ce wala ta qaraba hadhihi shajarata nan ne jarabta kada ku kusanci wa'in itace an bayyana ko ya sa ma'aike ce za na haitu kuma an shay'in fajtani buhu inna ne ku ga abu to ku nesa kai abinda aka ce nesa ci to in ka je inda yake ai ba an ce ba ka kai ba ko cewa yayi kar ku kusance ta wala ta karabu zina kar ku kusanci zina an gane ko kar ka kusanta kenan kar kai kwata kwata sam sam sam ku kaji kada ku kada ku duk in aka baka baiwa to ai ma banda sharɗi to ta shi zama mai daɗi amma in akwai sharɗi kaga wannan sharɗin to shine abokin rigima ayan fahimta ko duk wannan gatan da aka ce wala ta qaraba hadha shajarata amma kan kusanci wannan ita ce kamar sun ce to menene ne muka sai ce fata kuna mana zalimi sai ku zama daga cikin azalimi wanda suka zanci kansu saboda wanda ya musu wannan lela ya ce kan su yi kaza kuma su yi an fahimta ko ko ko duk sanda kuka tuna kun yi shi ba komi sai kuma ku ji ba daɗi ai an gane ko kawai mutum kana jin yunwa sai ya baka abinci ya turo ma ya baka abinci da abu sai bayan ka girma ka zama wani abu sai ga wata baiwa Allah tana neman taimako ta zo ka kore ta kana nan bayan kwana uku to ka san inda ta nuha sai wani ya zo ya ce ma ka ina na ga wata mata nan ta zo nan ta zo halalai ma take taimake ta ta ce mata ta ce i ba aka yi ta haba kore ta ne ta aka kyauta ai inda ka san yadda suke wannan da da lokacin babansa kawai ka ya gaya masu baban nasu wanda ya ce ya yi turo ma ita ta kama abinci da ruwan da kake so da abincin da abin nan sai ya gaya ma ya gaya ma baban nasu da gidan da komi da ita ainihin yarin ya ce lokacin babansa da ya ce kaza ita ke zuwa ta kawo ya amma ina uban da ya talauce ga suna yanzu kowa ma korarsa yake to lahiya lau za ka ji eh to ina za ka nemo ta to ka gani to shine shar kamar sharɗi a yi ma kenan amma an kyale to amma duk zaka tana haika ji ba daɗi ba daɗi amma abin kirki amma ka kasa sakawa ko tukunci ka gaza to shine wannan to amma nan a shi wannan akwai umarni na baɗini kuma akwai hani na zahiri shi wannan hani ne na zahiri aka ma Adam alaihi salam da shi da matar shi amma umarni na baɗini an umarta a baɗini ya ci icca an halitta mai halal ne amma a zahiri aka ce kada ya ci ta an gane ko kamar yanzu sai mu tayi cikin wuri sai in tayi ni da malam abba sai mu je in ce in muka je wurin wannan magana in ka je gaskiya ce amma in kai za a haya gaga idan ka je hidu da ƙarfi kana zuwa sai ka hidu da ƙarfi an san da kai muna zuwa kana yi sai ni ma na tashi muka taima haya gaga mutu amma shi kenan kawai tun da ya haka ina da kibarun kuma shi ta ya kama gaban shi ta ko da abun hawa ban ɗaukar shi ya ce na zagaye ta can bayan ɗauke ka wai da Allah ka yi man laifi ko ko baka yi man laifi ba ka yi man laifi a baka yi man laifi ba ai ana ma ni na ce ma amma a zahiri halala an gane ko to amma to yin hakan da muka yi shi mai yaudare mutanen ko ba yaudare su ba ba yaudare su ba ya a gaskiya ce aka hidi shi ne zuwa ce ko yawa to hikimai da aka umarne su ya ci zahirin domin ya hito cikin jikin shi dai kaga ita ce in yi ci akwai bayan gari za a yi kuma za a yi bole za a dama injina in suka marɗaka kaɗa aka hidda aka yi bayan gari aka yi boli to shi ne injina san gari sai jikin kai rike sai kai bacci sana cikin kwayakwan da ya haɗe akwai mumuni akwai kafirai akwai munafa to ita shi mumuni ina ne gidan shi lahira aljanna ko wuta to shi kafirin ina ne gidan shi to shi munafiki ina ne gidan shi to duk sai a kwaso da kafirin da munafikin da aka gida aljanna aji to ya za a yi kowa samu nashi sai a zazzage su ko wani harin ba inda za a zazzage su inda ba haihuwa ake to shi ne hikimai ta sulai cin wannan itace sai a ce to shi ke da to hito cikin duniya kamar yadda za mu ji kama adam an yi shi saboda a hiddo annabi ta tsatso ne shi ne muhammadu bin arabi ya ce to ya ce shi da shi ne adamu da aka ce kai shi itace ne ya ce shi wallahi da duka zai cinye ta ba ya ce saboda wannan cin itace shi ya sanadiyar samuwa annabi a cikin mutane ya ce da a ce wannan itace hiddo shi duniya ba abin da aka samu sai samuwa annabi ce ya ce to da abin ya biya bukata ba tsabagen kare cewa alam ba wani laifi bai ba an gane cin itace cewa kai an mai umarni idan ka ce bai yi wannan a sako bai da Allah ya ce fa'asa ya saba din nan ba to ka zama kafiri in kuma ka ce kuma yayi ma Allah ya aikin haram kuma nan ma ka zama kafiri da gangan ka ce ya aikin haram da gangan kuma ka zama kafiri to ya za ka sai dai shiru yawa to wannan wani abu ne na su bayan Allah manya in suka yi dama ma wai kai bigi bagiro in kai inda kai wani abu kai abu aka ce to wuce ba ko su in suka yi dama ma sai a ce dan me kuka yi an gane ko yawa to wannan shi ne saboda haka to wannan wurin dama wuri ne mai haɗari eh to kaji saboda haka to sai aka yi wannan ce itaciya aka ce kada ku kusanci wannan itaciya sai ku wani suka zalunci kansu to sai gashi ku to
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا بدوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مستقر مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأزلهما الشيطان sai shaitan ya darzar da su da za ku da su bisa inda aka ce anha wato gabarin nan nata ita aljanna fa akhrajahuma sai ya hitar da su min ma kana fi na daga abin da suke ciki na wannan aljannar ni'imai da kullu Musa Allah ya maka ce musu Adam ihdu ku sauka ba'adukum sashen ku libadin aduwu makiya daga sashi walakum fil ardi mustaqarrun amma matabbata na gare ku a cikin ƙasa wa mata'un da kuma jin daɗi ilahina amma ya zuwa wani lokaci ne za ku bar wuta fatalaka adam na rabbihi kalimatin sai adam alaihi salam ya samu kalmomi daga wurin ubangijin shi fataba alaihi ya roki Allah sai Allah ya karɓi tuba sai innahu shi ubangiji dama huwa tawwabu mai yawan karɓar tuba ne rahim mai jin ɗaya ta ta zuwa Allah sai ci gaba da bada labarin yadda aka yi ya ce fa azallahu mashaitan sai shaitan ya dardar da su ya ya dardar da su kuma sai aka cikin aljanna yake shi adam ai an riga an koro shi dan bai shiga ta ko to sai aka ce yadda ya zo waye ta kofa ya zo yayi masa magana sai suka dauka yayi masa rantsuwa da Allah shi kuma adam bai taba tunanin Allah ya rantsuwa da Allah kan ƙarya ba sai shi ɗaya rantsuwa da Allah kan ƙarya ya ce musu wannan ita ce in kuka ci ta to wannan mulki na dai har abada ba za a yi ta to wanda ya sa ba jin daɗi yaya ya shawarci matar shi to ke hawa ya kika ga ta to wannan jin daɗi ai ba abin kamar mu nan mu ne to yasa da ma ma'aike shi sha'atu nisa'i na damatu biyayyar biyayyar mata na dama ne ma duk mutum na bin matar shi to sai dai hakuri sai dai in wali ya ce shi kun bugi ba giro ne ko eh sai in wali ya ce kamar inda sai imam bukhari sai da ya makance ta roki Allah idan ya bude to shara da wannan yaya wata za ta baka taka ko ta Allah ai ta Allah za ta baka ko imamu sayyidi shi ma inna shi wali ya ce ta malama ce in ta zawo tana ai ba duniya karatu ai an gane ko ta na kuda shi ma ba na ga gane ya ce ana cewa ma ta mika hannu za ta dauko wani tahi ta haihuwa cikin da ta tafi ma aka haihuwa wanda ya rabin wannan tafsir ta ya kuka gani kaga wannan ai ta ma surabi atul adawiya akwai su suna fi sata ɗahira duk akwakwai su ga uwa uba su faɗi mata zana ku saboda haka akwai su sai sa da aka ce arjalu qawamun an qawamun ala nisa'i malamai suka ce to ba wai dukkan mazan bane suka fifita kan dukkan mata ba a'a matan akwai wanda sun fifici maza wasu annaba sun fifici kowa to amma matan mazan wasu ai matan sun wuce su ko yanzu na cikin akwai wanda ya kai Aisha daraja to sai yanzu na Khadija ha to Fatima ha yanzu nan ba da kai ba da hisu da rabu to kaga maganar malamai ta tabbata arjalu qawamun 'ala an-nisa ba kowanne matan bane maza su ba kowanne mazan bane suka yi kowanne matan ai an gane ko to kai saboda haka aka ce Aisha zai ta ce to ai a ci tunda dai an ci ai tahiya aka ci wasu suka ce kuma macijiya ta buɗe baki shaidan ya shige sai ta shiga da shi cikin aljanna ya gaya masu ko ko suka ce a ƙasa ya zanna ya yi maganganun maganganun suka shiga cikin aljanna suka kai har wurin suka ɗauka ya masa da ya rantsuwa kamar da za a ci to shi kenan fa a zallahu mashaitanu sai iblis wato ya darzar da su bisa wannan abin da suke tabbace kan waccan magana sai wancan umarnin na baɗini sai ya sai ya aiki saboda haka wannan kuma hali shi kuma na zahiri shi kuma sai ya bi ai an gane ko an hana sai ya ci sai dan zan su anha gabarin ita mai aljanna ai wanda ya hiddo ka daga aljanna ai yana zan da ka raba ka an bayyana ko saboda dalilin wannan ita ce ya masa rantsa ce na sai ce muke muku ta gaskiya sai suka ci suka yi fa kharajahu ma min ma kana fi Allah ya ce ina sai ya hiddo su daga abin da suka zama ciki na mai imomi da jin daɗi ba inuwa ba rana ce sabanin nan wanda aka hiddo su Adam alaihi salam a sai gashi an ce sai da shekara talatin bai ci ba bai daga kai kalli sama saboda kunyar ubangiji hajuha in girgije ya wuce in in ya girgije har yana dan shafan mai kai girgije yana da tsawon zira'i sittin fa eh Adam alaihi salam yanzu in za ya ta koka kaura ta ki dai zai yi ina ta ki daya kai ma in za ka shiga aljanna haka za ka albarka annabi sai shi kenan ya hidda su daga wannan ni'imomin a yanzu jiya cikin wannan ni'imomi da suke sai aka hidda su shi kenan suka hito cikin aljanna dama ya ce ma mala'ika ni ko wani abu ne nake ji cikin jikina bayan ya ce itace ya ce kamar yayi mai misali ya ce to lalle wani abu ne wanda ba wurin ajiye shi na bayan gari duk da suna su da bolin su annaba ba na jasa bane mai tsafta ne an gane ko mai tsafta ne ƙasa buɗewa take da sun gama in ta shahe ko sau ba ta ba ma kai kama sa ne an gane ko so take so take ita ma ya ce to aiko lallai nan ba inda za a yi shi kenan sai aka yi aka ce to amma akwai wuri inda zai zama an ajiye wannan shine sai aka yi su to kaji yadda su ga kullun habitu ila lardi muka ce musu ku sauko zuwa ga kasa an su ma ku bin kai da ita ka gani wato dimashtamal dimashtamal tuma da abinda kuka sun kako alayyu gare shi min zura ita kuma na zura su biyu aka sauka su amma suka cika duniya jiya muka yi magana bai wafati ba sai daga ɗa da jika guda dubu ɗari gaba ne duka nashi dubu ɗari in ciki biyu in an yi ciki tagwaye take haihuwa mace da namiji sai a ɗaura ma ɗan wancan cikin macen wannan cikin sai a ɗaura da wancan cikin namijin wannan ciki haka aka rika yin ɗaura to kaji haka aka yi su da zura'a su duka suka sako abinsu shi yasa shi ubangiji kawai dai a sallama mai a huta yanzu nan dukkan mu nan da mu adamu ya zanna cikin aljanna kuma da mu ya sauko nan ta dukkan mu duniya duk wanda ka ji ko ka gani da shi amma kuma gashi shi ɗaya ne kuma haka ke da ƙwarar gero ko da ƙwaya ɗaya ce ga ta amma da karan da tushiyar da ganyen da ƙwayar zangarniyar da shi ƙwayar zangarniyar da totar da komi da wannan tushiyar ta ƙasa da komi duka tana nan ciki da kuma ta ƙwara ɗaya ta kai ta wani tiriliyan wani abu gero ɗaya yana iya cika ƙasar nan ƙwara guda a shuka a hito zangarni a tashi a ƙara baza su sai cika amma kuma duka suna cikin guda to haka sai sa adam ma'aiki ya ce dukkan mu daga adam muke shi kuma adamu daga sarƙuwa ko kaji wannan haka yake ba a rukun ya ce amma sashen ku zura'ar taka liba'adin aduwu maƙiya ne ga sashi gashi ko ana yi akwai kahure akwai munafukai wani wawa da kade wani kuma uba da dama wani uban bai ma son wani ɗan nashi wani mata da miji amma ba su ƙaunar juna kuma haka suke zanne a yi aya da yawa wani makoci da makoci wani aboki da haka dai haka kuma ake walakum filar mustaqara amma zama na gare ku cikin ƙasa tabbata cif cif wa mata'un da jin daɗi ilahi ne zuwa lokaci ai dai zanna kake masa ƙasa baka bige ta sallan kwashe bare ka hada cikin wata ƙasar ta biyu kana nan amma kuma zama sai lokacin ajirin ka yayi zaka kuma da yadda kake kuma kana jin daɗi haka yi dariya haka ci abu mai daɗi ka ji abu mai daɗi amma me kana zanne amma ilahi ne zuwa lokacin mutuwa da ka mutu shi kenan ka koma ci in ka aikin kirkin sai koma gidan babanka aljanna ko ka haɗu da babanka kai ne ɗan kirki in baka na kirki ba don ka ce to akwai gidan horo can wanda shi babanka ba ba ce ka zanne ba shine wuta to ka ci shine hamme kwanda yake cewa fa minhum ya magana zira adam yace fa minhum kafirin wa muminin kama kala sha wal muhammi cikin zuri'a shi akwai mumini akwai kafiri akwai mumini kamar yadda ubangiji ya hukunta to haka ake to
kullu bidu mina jami'a sha so saura ko fatalaka adam ya rabi kalimatin adamu sai adamu alaihi salam fatalaka ya samu kalimatin kalmoni ma'ana da zai roki Allah ya tuba da gare shi min rabbihi daga Ubangiji sai Allah ta'ala ya mai ilhama an yi maganganu da yawa wanzan ce rabbana zalimna anfusana wannan aya ce wannan addu'a ce wasu kuma sun an dai kawo su da yawa to kuma an kawo cewa a tawassuli da annabi ya ce ubangiji wannan hasken wani haske ne Allah ya ce haske ne da daga cikin zuriya wanda da ba dan shi ba da ban yi ka yace to ya ubangiji albarka wannan dan a jikan uba sai Allah ya ce to na za ka ba an gane ko wasu kuma suka ce ya ce Allah yana roƙonka albarkar Muhammadu Rasulullah ka gafarta mu ya ce Adam ya aka kafa shi ban halittu ya ce yadda kai mulmula da hannun kudura ka busa mai daga ruhun ka da na duba al'arshi sai na ga ka rubuta la ilaha illa Muhammadu Rasulullah sai na san ba ka haɗa kowa da sunan ka sai suna wanda ka hisa cikin halittunka sai Allah ya ce sadaqata ya Adamu isa anta bi haqqi fa qad qad gafarta lak to ya ce kai gaskiya shi na hiso da ba dan tun da ka roƙar dan shi ya ce to na gafarta maka wata da aka ce da roƙon gahara kai cikin zuri'a ka duk abin da za su in yahi ma dan shi da duk na gafarta musu an gane ko kaga duk magana cin itaciya shi yasa Adamu alaihi salam wannan a Annabi Musa da Adamu sai aka haɗu su haɗuwar su dama lahira in suka so duniya ya faɗi in suka so lahira to kuma kowa ya ce rahama ma'aiki sai yake cewa suka haɗu Adamu Annabi Musa ya ce ba Adamu duk kai ka ja mutane duk wannan gagaci shi dama kalimu ne magana yake eh shi magana yake yace duk kai ka ja da baka ci itaciya ba kowa yana nan yace to kai kamance da kaddara azab sai Annabi Musa shiru ma yake ce Adam ya kafa Musa hujja eh Allah akbar ai da an ce Allah sai su shiru su bayan Allah yake na mataba alai sai Allah karɓi tuba sai inna huda ma shi ubangiji huwa tawwabu mai yawan karɓar tuba ne rahimu ko mai jin kai ne da bayi ne mana karɓar tuba ya sa su waliyan shi masoya ne sai sa ta hanyar da za su tuba kamar da yace fatalaka Adam mai rabbi kalimati ka gani ubangiji shi ya sa mai ya bashi hanya idan ka ga mutum na aikin banna ya shiri to Allah wanda ya aza shi shine ya shirye da shi idan ka ga kuma mutum na aikin banna ya ki shirwa to Allah ne bai shirye da shi ba ya yi hushi da shi an gane ko saboda haka shi ne yau karɓa tuba ne dole ya sa ta hanyar da za su roƙai ya tuba din kuma rahimu a rahimu kuma mai innahu huwa tawwabu ashe mai yawan karɓa tuba ko arrahim kuma mai jin kai gare su sanda ya sa suka tubai kuma ya gafarta musu sa na yadda da su kuma ya dora su musu hanya daidai kuma suka yi tafiye su to
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم
قل يحزنون هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا الله ce sai muka ce musu Allah ya hibido ku sauka min hada daga ita wannan aljanna jami'an baki ɗayan ku wato da kai da ita da zara'ata ku duka tunda kuna dauke da abun fa in ma yatiyannakum minni hudan wato idan shiriya ah fa in ma yatiyanni haka ne fa'in ma ya tayannakum minni hudan in shirya ta zo muku daga gare ni kamar ta ba'a hudaya hudaya wanda ya bi shirya ta wala khawfun alaihim to ba su da tsoro gare su wala hum yazannu kuma ba su yin bakin ciki an bayyana ko a sai Allah ya ce kul to da muka ce musu haka da muka karɓi wannan tuba tashi wallahi to muka ce amma a haka din eh budu ku sauka mina daga ita aljanna duk da haka dan an karɓi to amma ku sauko ku bar wuta ta jami'an baki ɗayan ku ya ƙara maimaita wannan cewa ku da ku da ku da za a taku ku duka ku sako eh ka gani ka ba tashin gidan haya kenan ko ko ko canza gida in an ci gaba ko kuma dai wani abu sai ga mutum ya tashi bai barin matar shi su ita kuma ba ta barin ƴaƴan haka za a ce ba shi ɗaya in mu yana har da kayayyakin mu an gane ko dukkan a kwashi kaya duk a kai jami'an baki ɗaya takiri ne ya ƙare yi. fa in ma a ya ta yin lakum minni hudan idan shirya ya zo muku da gare ni ma'ana littafi ya zo su zura'ar taka tun daga lokacin har zuwa ma'aiki shirya littafi in ya zo kaga shirya ne. suka yi imani da shi suka yi kuma aiki da abin da ke ciki ne ka gani shine wa rasulun da ko manzo duk manzon da ya zo kuma suka yi imani da na gaba kuma suka yi imani da wanda ya zo bayan wannan suka yi imani tun daga Adam alaihi salam har zuwa ma'aiki kuma suka yi imani tun daga littafin da aka sauka ma Adam alaihi salam har zuwa alqur'ani kuma aka yi aiki to shine wannan Allah ya ce fala khawfun alaihim to babu tsoro a kansu wala hum yazanuna ba su bakin ciki filaki sarkin lahira bi an yi dakhulul jannata cewa za su shiga aljanna ina gidan baban nasu wancan gidan aljanna shine na gada saboda haka duk dan aljanna in zai yi to sai an buɗa shi an maida shi wancan girman adamin na sanda yana cikin aljanna to haka za a maida shi an gane ko yau to kaji ma'aiki ya ce haka mutum yake haka ake tarbuwa tun daga adamu sura'i sittin haka aka fi sakowa har ya zuwa har duniya ta shi ana targe tsawo eh yanzu wanda suke baya in suka dace ga sun yi mu girma eh to kaji to والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wallazina wa'annan da ko kafaru suka kafirce wa kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyinmu ulaka su wa'annan ashabun nar sune yan wuta hum khaliduna su da wama za su fiya cikin ta kaga wannan nuna ma cewa wato hikimar an taho dan a zazzage na kirki ya koma da abin shi kuma na banza su kama gaban su nan an magana sakowar shi sai aka magana zira'a sai kawai aka hidi cikin zira'a tasu wanda suka yi imani da littattafai da manzanni shikenan su za su koma ba tsoro ba bakin ciki aljanna za su sai ce wallazina amma wa'annan da kafaru suka kafirce ma'ana cikin zira'i tashi da suka aka sako su nan duniya wa kazzabu bi ayatina suka kare ta ayyuka kaga suka kare ta littattafan ko suka imani da wani tahi suka ki imani da wani tahi ko ko cikin tahi ɗaya suka imani da wasu ayoyin suka ki imani da wasu ayoyin kuma suka kare ta wasu manzannin sai nasu duk wanda ya kare ta manzanni za ga manzan nasu ma ha'inta shi yake wanda ya kare ta wani littafin na Allah to wanda ya ce iman da shi shi ma canje canje yake yi ko yanzu akwai sai dai shi Qur'ani bai canzu ala yatil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi amma sai dai canjin da ake yanzu na tawili in aka jawo ai sai a dauko ta sai a maida ta wani sai a fassara kawai da bayani sai a buɗa sai a bar wanda yake jahili sai zan na wuri ya ce ai ai ga yadda aka ce ai malam wani ya ce an gane ko ta yi kuma biyan shi akai aiki ne wata kwangila ce ya wuce ya gama an gane ko shi ƙur'anin bai canzuwa sai dai a ɗauko aya a kai taurari sai a aji in aka aje sai a sararraka sai a yi bayanin abin a nuna cewa ita aya ta yi magana kan wannan to kada mutum ya yi wannan kuma kada ya da wannan sana kuma kada ya shiga cikin wannan abin da ke shiga ciki kamawa ko taimakawa ko kariya saboda za ka yi to kai ma ka halaka sai an kiyaye su kuma can saboda wani tallata suna canzuwa sai a canza wani abu inda ke da digo sai a janye ko inda ba digo sai a digo sai a canza ma'anai sai mutum da wani ba sai karanta ga haka take abu an gane ko to sai an kiyaye amma mu kamar yanzu da tafai irin wannan zaka ga ganin sa sai ka ji an ce fini sakati cikin wata rubutun kuma kaza sai ka ji an ce amma nan littafin da ba haka yake ba an canza shi ba ba qur'ani ba amma su qur'ani shi qur'ani an shi ba su canzuwa yadda take sai da alƙawari inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah shi alƙawarin wannan bai can zuwa amma su can to aka suke to kaji saboda haka Allah ya ce suke suka kafirce suka yi ƙaryata ayoyin mu yace ulakata su wa'annan ashabun na ɗan wuta ne hum khaliduna su da wama za su fi ha cikin ita wutai kamar yadda su kuma an ce su ga aljanna su ma da wama za su kaga kenan in aka lura karatun sai a ga abu ya hito hili ashe ba ashe adam ba da shi ake ba ashe cikin zuri'a shi ne wasu ne aka zo wani aiki ne na Allah ya ida
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون ya bani isra'ila ya ɗayan isra'ila uzkuru ku tuna da ni'imaci ni'ima ta wadda ne a allati wadda an'amta alaikum ni'imta da ita gare ku wa ufu bi ahdi ku cika da alƙawali na ufu bi ahdi ku ni ma hayin cika da alƙawalin na wa iyaye ni dinnan ubangiji farhabu ni ku ji tsoro na ha kaji Allah eh nan an magana Adam aka yi magana zuri'a ce sai aka taho sai aka raba su biyu nan mumine suna aljanna nan kahurai suna wuta to nan sai aka zo wanda su su ne hancin rikici da kuma rigima ta duniya baki daya su ne yahuda an gane ko su ne rigima fitila ya yi nazari analysis ake cewa ko ya gano rigima duniya duka yahuda ne kuma daidai a shi da Allah ya so duniya ta zanna bai bai yahuda ko kuma in yi sai kashe su duka akwai halittu suka dadin nan an yi ta kuma aka shahi akwai wasu abubuwan an yi su su dragon din nan an ce an yi shi kuma aka shahi shi asali ne an gane ko to in irin wannan na nan ai ba magana ayan kwana kwana ba su aiki kan shi to ai shi sama in yazo in ya hura wuta duk inda ya hura gobara shi ta kuma tahiyar da yake yi ba tawargi ba ce to shi ubangiji haka yake to saboda duniya dama laƙar kalaƙanar insani fi kamar wannan gaga ne haka za ka yi ta fama kuma ita duniya dama ba gida bane na dalwama ba gida bane na zaman lahiya to haka din haka to Allah sai ya ɗauki banu Isra'ila sai ya fara nuna mana suna ya ce ya bani Isra'ila ya ɗan Isra'ila aula ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam sune aulad Yaqub annabi Yaqub shine Isra'ila an gane ko banu Isra'ila ƴaƴan Yaqub kenan uzkuru Allah ce ku tuna da ni'imati ni'imata Allah ta wanda an'amta alaikum na ni'imtar da ita gare ku ma'ana ne ga iyayen ku shine dan kirki za a ce sai ya mai da sakayya uwaye in amma babanka alkhairi to kai kai ma ko da yawa ana cewa wani ta ce ai dan gidan wani dan gidan wani wallahi ka ci albarkacin wani ko ko ku a ce a dan gidan wani a ce to ai ban sani ba a to bismillah ka ci albarkacin wani dai kuma shi ma na yana ci albarkacin ka ko za a ga mutum dattijo kusan rawa unguwar da gaira shi ake wasu sabo abokan yayan shi in dan tsakanin shi da su ne ko kallo bai ishe su dalilin yayan ne ko wani kuma ya jama yayan wani dalilin uban sai a ki shi uban shi ne kamar suna ko wani kuma dalilin dan sai a tsani uban sai ga ya ma tashi ya ba ungo kwata kwata kaga da ba ya sa'a to duk ana yi kuma wanda zai ce Allah ka yi ni ka yi ni uban banza ba wanda ya sani sai dai ya gan shi ba wanda zai ce Allah ka ba ni ɗan amma ɗan ba na kirki babu shi kawo shi ya sanya in ka sani ni'ima Allah kawai ime godiya sai ya ƙara saita ma gyara maka uzkuru ku tuna da ni'imar ta yallati an amta alaikum ni'imar da ne gare ku ma'ana ala abaikum wanda ne bisa ga uwayenku min al-injazi min fir'auna dan daga gaggauta alƙawari da cika masa tsakaninsu da fir'auna ta aiko an yi fir'auna dalilin iyayen nasu aka mabiya annabi Musa ko aka rika sai a bada ai ruwa ya koma jini na mabiyan fir'auna amma su mabiyan annabi Musa iyayen nasu su kuma sai ya zama ruwa ne suke sha kwari su haddabi su fir'auna amma su gidajensu su iyayen nasu babu harin ga kwaɗina can amma su iyayensu babu kwaɗina ƙarshe dai fir'auna ya zo zai kashe su baki da aka tsaga masa gurubi sha biyu suka gita suka hita fir'auna ya shigo aka kashe suka ce ruwa aka bugi duci ya hita famfo sha biyu kowanne suka sha kai ga abin nan barda Allah ya musu wa'annan kenan yan nama yahuda wannan labari da Allah bada to yanzu wa'annan da lokacin ma'aiki ne Allah ke gaya saboda haka tunda iyayensu sun yi kuma sun yarda da aikin uwa saboda haka su ma sun yi shi yasa duk wanda ya banna ko malamwa ko shehuwa ko alhajiwa ko illatsewa ko ranka da daya ko talakawa kuma ko baba ko innawa in dai sako tai ko abu mara kyau kakka fike ka goyi bayan ta duk wanda ka goyi bayan shi kan wannan ko ka bashi kariya to kai ma kun yi tarayya sai lara a ce ba bangaren ka ta sai ai ba a ce ba ka goyi bayan wani ba ka yadda duk wanda ya yarda da aikin mutane shi ma yana ciki saboda haka sai an yi hatara ma'aiki ya ce shi mumini bai yin zunubi cikin wanda yake so dan kana son mutum ya ba daidai baka goyi bayan shi ka baye sai ya koma gehe daidai mai izini fari ya ja daga in ya hito daga wannan su tai shi ne kawai ka'ida to kaji saboda haka iyayensu wannan to aka yi musu wannan aka yi saboda haka to sai su gode ma iya gode ma Allah kan wannan ni'ima da ya ma iyayensu to amma ta ne ta biyayya imani da annabin da ya aiko imani da littafin da ya aiko kuma su aikata aikin da ya ce ayi su ba abin da ya ce kuma a bari ka gani wa aufu bi ahadi Allah ce to ku cika da alƙawari na da nai allazi wanda ahadtuhu ilayku ne alƙawarin shi gare ku min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imani da sayyidina rasulullah ka gani shi dai Allah annabi shi a kullum mai da abi ka a tara mai abu a kullum mai da abu a mai jinjina ga abu shi ke nan zan lahiya da shi ko ruwan zuwa kake kana son annabi ya ba wani kashi ya ta ruri kai baka kuka a ƙarshe kana cikin matse-matsen nan zaka kuma ka koma dariya ko an kama wani mata ka kurɗe kuma wannan kashin da aka baka dan a yi ma wani abin baka iya yi da kanka to ka to alƙawalin su imani da shi kuma su bi shi su bi mutunta shi ubi bi ahadikum Allah ta sai in cika da alƙawalin ku na cewa zan ba ku ‘ya'yan itatuwa sana kuma in shigar da ku aljanna ba ku baƙin ciki ba ku damama ba ku shiga wuta ba ne ku azaba to ka ji in kun cika sai ya cika shi yasa cika alƙawali to abu ne mai kyau Allah ce wa iya farhabuna amma wani din nan wannan bararrabe ku da yake ku hokiyaye ne ku hokiyaye ne sai na abakar ya ce in zai sa kawai ta dama aljanna amma ta haguna da ba bai yadda ba a ya yadda amma bai samun natsuwa ta kamar mai zuciya sai ya ja ɗauko ɗaya ita ma ya mi sa cikin aljanna ce saboda me yace dan kada Allah ce dawo me yasa kai kaza tsabagen sana Allah ke dama haka ake so mutum ya tsabayen da kawai tsawar da tsakanin tsoro da kauna kana tsoron azaba kana kaunar rahama kai Allah rahama shi ai na san sai na samu yo ina yo je da ya musuwa da suwa ne ga rahama shi kaza kaza kaza aljanna kwaras na kai to amma kuma ubangiji ta ai ko mun jadda aka yi musuwa da shi na cikin da ya yafa ya darje ta sai ka kama kyarma kuma to haka ake so oh ka ta dama in ka daga kana tunanin aljanna ka aje ta hagu in ka daga kana tunanin wuta ka aje to shi zaka samu natsuwa sai ka mutu ka ganka aljanna ko to haka ake so kai an gane ko in sallah ka kabbara ka kaddara ga abin nan aljanna ce gaban ka nan ga wuta nan bayan ka an fahimta ko da ka kuskure ta kuma gwadabe ne kace kana haka haka haka haka kana kuskurewa kila shin wutar kai ko aljanna kai to haka ake so shi yasa bayan Allah su in suna sallah to musu hada da komai ba in kura za ta zo sai ruri gaban sai dai ta yi abin da za ta yi ta gama ba ruwan su to kaji Allah ce to amma ha ku kiyaye ni yace domin to
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون wa aminu Allah ya ce ku yi imani ma an zanta da abin da wani saukan sannan musaddiqan wanda shi abin da saukan yana mai gaskatawa limama akum na abin da kuke tare da shi kuke tsakon imani da shi din wala takunu kab ku zama awwala kafirin bihi farkon masu kafirciya da wannan abin da saukan din wala tasaru kab kuma sanya bi ayati da ayoyi na abin da na hidi cikin littafi na samanan kalilan yan kuɗi kaɗan a baku ku canza abin kada ku yi wannan wa iyaye ni din nan fa fattaqu ko ji tsoro da nan kai sai ce fattaqu kan ku ji tsoro na tsoro da razana wannan kuma na fanta kuni kuma ku ji tsoro na na kiyayewa kowa ya shiga taitaye shi eh akwai bambanci ko to kaji su annabi Yahuda Allah yake kiran su da su da nasaran da dukkan horon duniya baki daya yace wa aminu ku dinnan da kuka ji ne muku wannan magana to ku yi imani bima anzalta abin da saukar sunan alqur'ani shi ne alqur'ani duk abin da ke ciki to ku yarda kada ku saki ku yadda aya ɗaya ku ce ku yadda da ita ko a juya ba a wanda shi qur'ani nan da na so kan musaddiq yana mai gaskata limama akum na abin da ke tare da ku na taurat da taura domin ya muwafaka cikin kade ta Allah sana hukuncen hukuncen wani za ka ji irin na taurai an ɗauko shi an sun kake shi wani kuma akwai ciki wanda kuma can babu cikin taurai can cikin taurai wani abun wahala ne amma shi qur'ani an sassauta shi wani can an ce a yi yin a shatatan amma cikin ƙulani wani wurin kuma an shahin shi an ce amma bai ba koyi an gane ko to ka ji ba sana kuma koyi imani da shi duka akwai annabta cikin attaura ta tabbatar da annabcin annabi kuma ta tabbatar da annabcin annabi musa da sauran annaba to ƙulani shi ma haka yazo da to ku imani da wannan ho wala takunu kada ku zama yahuda na lokacin annabi a wala kafirin bi farkon masu kahurta da alƙur'ani domin kun kawurce da Qur'ani to wanda ke bayan ku in kun kawurce wa zulumin kuna kawurce wadda nan cikin account din ku kana nan wanda suka kawurce suka koyi da ku kuma yana nan cikin account din ku ta yasa kaga man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajru man amila biha bada wanda ya sunnantar da sunna ta farki mai kyau to sunnantar zuwa ladan nan kuma in ya ladan nan sana wanda ya koyi da shi bayan shi shi ma ladan nan ba kuma tare da ladan wanda ya koyi za a rage a bani wanda ya kirkiro ba a wancan da ba shi ubangiji da ke da so su to sannan wanda ya kirkiro abu mugun abu shi ma haka lalle zunubin kirkirar daban kuma zunubin aikata daban sana kuma zunubin wanda ya koyi da shi daban za a dauko kuma za a rage zunubin wancan ba nashi na nan shi ma nan nashi shi yasa mutum zai kirkira kirkira abu mai kyau kuma idan mutum zai karfafa kuma ya karfafa abu mai kyau kirkira kai ka kirkiro kai ka ga abin nan karama kuma ana yi ka kama abu ya ɗaukaka ayan gane ko shi yasa da inda kuka ga an ce za a aikin kirki to zama wuf kai ya zama da kai ciki an gane ko yanzu nan yanzu da aka fara wannan karatun ina ganin ba su kusan shi ba sharifi ne wanda ya zanna nan na ce sharifi farkon karatu da za a kaji a fara da kai zai zama da kai aka fara aka abin nan din ko yanzu su da suka kirkira abin nan sun yi mulada to ai su suka kirkira abin su mun shigo duk an gayyato mu nan su abin nasu ne mu nan da yancin arziki ne to mu kuma an zo wani haka to mu kuma abin namu ne shi kuma da zai ji daga nan shi ma dan cin arziki ne ko gito ai an fahimta ko to kaji to saboda haka yace kakku zama harkon masu kafirciya da wannan littafi domin ku ne malamai masana kowa yayi karkata wurin ku yayi layi da kun har mu ce to shikenan kowa ma har mu ce za yi to kaji wala tasaru bi ayati samanan qalilan to kada ku musanya ayoyina da yan kuɗi kaɗan a baku ku juya abin kaji kuma ha to shi wannan abin ha ku ɓoye wanda za ku juya abin an fahimta ko a kamar siffofi na annabi sai su juya kada a hiɗi idan sai hiɗi siffofin annabi to hankalin mutane da ke wurin su shehunan lokacin inda ai shehune ne kamar malamai kenan ko na lokacin ai ana cewa shehu ana cewa kuma malam ko almuallim kuma ana cewa shehu to shi shehu din nan babban abu ne wasu sai ana cewa a shehu ana cewa kaga alif lam sai shin mai ruwa sai ya sai ya haƙa mai ruwa alif allafa ilma wanda ya taro ilimi duk abinda ka tambaye zai iya zai ta baka ansa ku ta tambaya yana baku ansa fanni fanni to shi take ne kuma alamun din shi kuma layyinul qalbi mai laushin zuciya wanda zai iya haƙuri ya haɗa dahi haƙuri ya iya bada abu shi ya haƙura haƙuri ya ta yadda zai yi ka gane ko ka hita haƙuri ta wannan shi ne zai iya sai shi ne shi kuma shi mai ruwa ce shakirin billah mai yawan godiya ubangiji godiya Allah godiya Allah ko me ya samu godiya Allah yana son ni'ima ya godiya sai ya kuma ya amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ita kuma ya yana umarni da alkhairi kuma yana hani ga banna sai kuma ha'un shine haka mai ruwa shine khashi'un billah shine mai tsoron ubangiji an fahimta ko mai tsoron ubangiji shi kuma haka kike shi yana asheku shine ya taro wannan an gane ko to wanda ya zama matsayi na asheku to wannan matsayi ne musamman an gane ko saboda haka a rika hakuri dan mutum na wacce wurin abin kirki ya rika kyale shi yana yi wa mulkin da in ya tashi da zai hidi nan kowa sai ya murna an gane ko eh baban shi ne mahaifin shi ne yayi daidai amma kuma a bar shi din yayi bacci tunda bai lahiya guri ne uba na kirki so yake dan shi kowa ko ya aka ce wata tsohuwa ta ce ɗanta ina ɗana yake yana mata miya ya ce aka ce ga ta so ita ce yau zo dama na aiki ne zan saka ka ɗauko kaya mu tai ina za mu ce goya ne za ka yi ya goya ne to ina muka ta ce makka ya ce makka ta ce iya ce ta ce ya ce ya za a kai ki makka ta ce ai ƙarya kake ka kai ni makka a yi ta ahi yana ba ta kuɗi ce ina ba makawa sai ka kai ni makka ya je ga ma dangi aka tattaru aka ta ce wallahi in dai ta haihu sai ya kai ta maka aka samu aka samu cikin abun aka samu wani ce shi wai ke wani ne dalilin ta ce yawa so nake in wahala da shi zai yi dan kowa sai ta hakura ai an gane ko to irin shi ne ya ga duk kowa zanne ya zo mahaifin shi ne ya ga dan shi na bacci ai an fahimta ko ta yi daidai eh shi kuma a gajiya shi shi ma ya yi daidai an fahimta ko eh to wannan shine to saboda haka kada a ba da kuɗi ga su malaman su juya siffa annabi su hitsi sabanin yadda annabi yake domin duk girman malami ko wani shehu ko wani mai kuɗi ko mai mulki kwane ne ina ka wani hidin annabi da mai hidin da shi din duka kowa sakin baki zai yana jin wani wanda yahi kowa kuma wanda kowa bai kai shi kuma hankalin duka wanda yake gama za su rabu da wannan sai su koma wurin annabi a san da yake hidi to abinda mutane ba su gane har da ya gama hidin hankalin sa ya dawo wurin su to kuma hankalin su wurin shi mai hidin yake koma an gane ko duk wanda ke gaya ma annabi zaka ga cewa kamar cikin malamai baka da kamar shi haka zaka gani kuma haka take an gane shi ne ran addinin naka kai ai kai ƙarya ka ce kana sa Allah baka sa annabi kai ƙarya ka ce kai musulmi ne baka sa annabi to shikenan to saboda haka kar a juya ko ko wani abu wanda ya shahi irin wannan da sauran abubuwa ne saboda haka in suka hidi musu gaskiya to talakawan kuɗin da suke kawo musu suna iya yiwa su ki ba su su ba su tunda an yi ɗan ɗan ɗaura ɗaura sai a ɗaura ya ko to saboda haka a kiyaye Allah ya ce wa iya fataku ni dinnan ubangiji to ku ji tsoro na ku ji tsoron azaba ta ke domin ina da azaba da shikenan in aka yi ma ita sakar ɗaya duk jin daɗin da kai ka manta shi da saboda haka saboda wannan to ku ji tsoro wata fara bulu ku razana da ni kenan razana in mutane suka razana da sun shiga gida kowa samu nutsuwa ko to amma jin tsoro ha kowa in ɗaure kuce wuri ɗaya kowa kala jin tsoron da yake daban da to shine wannan to ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق ككتو أن يغسكيا بالباطل دبنا وتكتموا الحق كقوة يغسكيا وأنتم تعلمون كنا سمي كما kada ku yi wannan kada ku ma saki ku yi wannan to su din da malaman Yahuda ake magana to ba su kadai ba ta jawo geza har da nasara kuma har ne kuma hammamu har tashin duniya Allah ya ce la talbisul haqqa kakku tuda gaskiya allazi unzila alaikum wanda aka saukar gare ku kan an fahimta ko bil batil da banna kada ku yi wannan an fahimta ko allazi wanda tabtaruna kuke kirkira shi wala taktumul haqqa kakku koyi kuma gaskiya Allah da ya ƙara maimaitawa sai ne mai mai sharhi yace na atu muhammadu sufan muhammadu ita din da yace Allah ke nanaci nanaci nanaci kada a boye ta wa antum ta'lamuna ku innan kuna sana ga yadda sufar shi take kun san tsakatsaki ne ya yi kusa zuwa tsawo sai ku ce dogo ne kun san idanuwan shi yalwatattu ne ku ce mai ƙananan idanuwa kun san kan shi yana da babban kai babban kai na kyau ku ce ƙaramin kai gare ko ƙaton kai kun san idanuwan shi akwai ja ciki akwai fari ciki akwai baƙi yake ku ce idanuwan shi harare ne kun san bakin shi yalwatacce ku ce mai ƙaramin baki kun san yana da maɗaukakken karan hanci ku ce mai dannannen hanci ne kun haƙoran shi ƙarƙarƙar suke ku ce mai haƙora da jajajaji ciki kun sai yana da yalo ka hudu ku ce mai matsatsan ka hudu kun sai yana da yalo ƙirji ku ce mai ƙaramin ƙirji kun sai yana da yalo hannu ku ce mai ƴan ƙananan hannu a ƙiƙan cikin kun san cikin shi da ƙirjin shi daidai suke ku ce mai babban ciki ko ko ku ce wani abin da dai ya shahi irin muni wannan kun san ƙasusuwan gaban shi manya ne ku ce mai ƙananan ƙasusuwan gaban kun san fari ne cuɗanye da ja ku ce baƙi yake kun san yana da haƙuri ku ce mai saurin husata an gane ko to duk wannan kada a sake aiwan ko ko ku ɓoye wanda zai haɗi ku hana in ya haɗi ku faɗa da shi to duk wanda ke wannan ya halaka ko bai sani ba shi halakakke ne kuma yana yin ne amma zuciyar shi na gaya mai anya wannan abin ba akwai matsala ba an gane ko to kowane ne yake yin wannan ya mutu haka to yana da matsala da shi an gane ko saboda haka annabi ake daga fiye da kowa ko ka daga ko ka daga Allah ya riga ka warafa ana laka farka sai mu muka dauka abbatan ka annabi ya ga ma kai ji kai kai ji kai shi annabin Allah ya ga ma to saboda haka in ka daga kai koyi da Allah kamar da kai koyi da Allah kuma cikin san shi annabi idan ko ka boye to shikenan kai bare duwana da ubangiji shi ubangiji ya daga kai kuma ka danne kenan jayayya zai shi zai daga kai kuma kana dannewa ko ko ya riga ya daga kai kuma kana bata ba akwai damuwa ce saboda wa kai bannan Allah kuma zai nemi haƙƙin shi kuma Allah wurin wa kuma wurin ka kuma ina kuma an je lahira ha ka ku san akwai matsala ko to Allah ya kiyaye shi to to wa antum ta'lamuna kuma kuna sanar cewa annahu haqqun shi annabin gaskiya ne kuma kuna sanar cewa qur'ani gaskiya ne kuna sanar cewa addinin nan gaskiya ne kuma kuka kiya kuka kauce Allah ya ce fa aji tsoro ne kuna sane to shi ma yana sane zai zo dama shi Allah ai bai bai yi da kuskure duk abin da zai da gangan zai in ni'ima ya nihi ma dama yi mai in kuma azaba dama yi mai kawai shi ke saboda haka sai a kiyaye Allah sana janibi annabi ai hasara a kiyaye kowa ya kiyaye annabi hele da kiyaye kashi kuma dai tarata ya darata annabi hele yake darata iyaye ne an fahimta ko sana ba annabi lokacin shi yadda yadda yake ba ayan shi lokacin sa da ba su lahiya an gane ko saboda haka sai an yi hasara Allah ya sa mu dace abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wanda ma kuskure Allah kuma ya gafarta mu Allah ganar da mu Allah ba mu aljanna ya nisa da mu daga wuta Allah ya yi mu kunci talauci da musibobi bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya albarka sayyidina rasulullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار